بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله jihu nan sama ba sai gaba ɗaya na sai ka je ka duba بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم yan wayan za ka muna daren alhamis daren 19 ga watan zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga muka zuwa madina na da shekara 1442 daidai wanda ya daidai da 28 ga watan bakwai shekara ta 2021 wannan kuma allah da shi ne kaset na 400 da 40 da 22 daidai cikin jirage karatukan da ake gabatarwa cikin wannan littafi na mai albarka littafin imam muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki azata mu karatun hadisan manzon sa alaihi salatu wassalam da amfana da su duniya da kiyama kuma ana ji mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiya wadda ke number 4 madar tacirwar gaskiya le Zaria Kaduna State Nigeria har kullun ita darul hadith salafiya makanta ce da malam Albani gina a wannan gari na Zaria kadai don cimma manufofin da a wasa da yake muna fatan Allah da nufi Allah sa mana hannu a karatu na ƙarshe da muka gama wanda ke kafin sallah min kwane babu si babu zikiri ba a da salati wa bayani sifatihi babun da ke bayanin musahabbancin yin zikiri bayan an sallame sallah da kuma yadda ake yin wannan zikirori din mun faɗi abubuwa da yawa da ya shafi wannan din mai bukata sai ya koma karatun baya saurara insha Allah ta'ala yau za mu tashi sabon babi da malin ce babu ma yuqalu bayna takbiratul ihrami wal qira'a babu zai bayanin abin da ake fada bayna takbiratul ihrami tsakanin kabbara harama wal qira'a da fara karatun sallah abin da ake fada tsakanin kabbara harama da fara karatun sallah ina fatan fahimci wannan abu wannan ita ce mas'alar da malamai suka mace mai suna du'a'ul istiftahi wato addu'o'i ko ko zikirori da ake yi na bude sallah da su shine kai kabbar harama to ba za ka fara alhamdulillah bane a sunnance ina fatan fahimta a sunnance ana buƙatar ka kanta ɗaya daga cikin waɗannan zikirori ɗin wasu malaman suna ganin ma za a kai haɗawa ka kanta biyu su zuwa uku a cikinsu tun da kala-kala ne ina fatan fahimta sannan sai ka mene ka fara alhamdulillah zuwa ƙarshe wannan ba shi ne mazhaban malikiya take akan shi ba mu mazhaban mu ta malikiya a nan najeriya shi ne makaruhi ne du'a wal istiftahi ina fatan fahimta abinda ake so kawai da ka ce allahu akbar babu isti'aza ba istiftahi babu basmala kawai zaka ce alhamdulillahi rabbil alamin ne kawai ina fatan fahimci wannan abu wannan kan mazhabin da ya saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba bisa gangancewa yan uwa ina fatan fahimta malam sai yake cewa qala haddathani zuhair bin harb qala haddathana jarir an umara bin qaqa an abi zur'a an abi hurairah qala كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر في الصلاة سكته نية قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت أرك أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالم- بالثلج والماء والبرد مالك حدثني زهير بن حرب زهير بن حرب يابان حديثي قال حدثني جرير يتي مالا جرير يابان حديثي عن أمارة بن قعقاع دق أمارة بن قعقاع عن أبي زرعة دق أبو زرعة با الرازي با عن أبي هريرة دق أبو هريرة قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya kasance idza kabbara fi sala idan yayi kabbara a cikin sallah yana nufin takbiratul ihram kenan kabbar da ake ta farko a sallah ita ake cewa takbiratul ihram to idan yayi kabbara sakata hunayatan sai manzon Allah ya shiru jin kadan shine sakata hunayatan zaga wata zai ce hunayhatan duk ya zo da haka din kun fahimta ko kuma duk ma'anarsa daya hunayyatan sai manzo Allah shi dan jin kadan qabla an yaqra kafin ya fara karatu wannan zahiri a cikin sallolin da ake saurare kenan kamar magarba isha da asuba kenan fa qultu watarni abu huraira sai ne ce ya rasulullah ya manzon Allah bi abi anta ummi na baka fansa uwata da ubana ara'aita sukutaka baina takbirul qira'a wannan shiru ɗin da kake yi tsakanin kabbara harma da fara karatu ma ta ƙulu mai kake faɗa a cikin shi ƙala sai ya ce a ƙulu allahun ba'id baini wa baina haɗayaya abin da ke cewa shi ne ina addu'a ne cewa ya allah ka nisantar tsakani na da laifuffuka na haɗayaya jam'i na mene haɗayya ma'ana laifi in an ce haɗiya ba haɗa uba fa don haɗaya ina fatan fanta ba wai jam'i ne mene ba haɗiya ba jam'i ne haɗa ba in ka ce haɗa jam'in shi sai zai mai kenan akhta haɗiya fa sai zama ko dai ka ce haɗiyat ko kuma ka ce haɗaya ina fatan fanta wannan abin to ya Allah ka nisanta tsakanina da na in kuskure ya dama Allah ce ya fi mana rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana qala fa'altu Allah ce ya fi mana kuskure amma abinda ake magana laifukan da kai na ganganci ko kuma zurbai da aka aikata sai ce kama ba a tabaidal mashriq wal maghrib kamar yadda ka sa nisa ka nisanta tsakanin gabas da yamma irin wannan tazarar nake so ya Allah ka sa tsakanin da laifukana ina fatan fahimta ku gane fasar hadisin zamu da wakan shi Allahumma naqqini min khataaya ya Allah ka tsabtace ni al-inqa tanqiya shine tsabtace abu ka tsabtace daga laifukana kaf kama na yuna qathawbul abyad min ad-danis kamar yadda ake tsabtace farar tufa daga datti idan ya taba ta ina fatan fahimta kun ga da cewa aka yi saubul aswadu a wani wanda tun ya yi ɓoye ba a gan shi ba ko ko ba haka ba amma saubul abin duk abin da ya taɓa shi sai an gani kuma in ya fita ya fahimta ya fita ko ba haka ba shi yasa aka ce sai ya ce saubul abiyadu kamar da ake tsabtace tufarar tufafi daga ma'ana so maza an soki shine ya zama ba wani komai da ya ragwacin zunubai da ya aikata kenan sai annabi ce su Allahumma ghsilni min khadaya Allah kuma ka wanke ni daga laifuffuka na bithalji da kankara kankara waɗanda suke kwandaga kwandaga wal ma'i da ruwa wal barat da kuma snow me ake ce da snow da dusar kankara ko to ya Allah ka sa waɗannan abubuwa duka wani dukkan su ka kalla ɗabi'arsa sanyi ce ko ba haka ba ma'ana ka ga zunubi harara gare shi wuta ce zunubi da kake kallon shi shi yasa kar duk wanda yi zunubi baya samun kwanciyar hankali ko akwai kwanciyar hankali a cikin zunubi kallo da kyau yanzu mutum aka mai ba daidai bai ce zai huce sai je sha wiwi ko ko ba haka ake ba wai dan samu relief ko kuma je kwankwaɗe giya hmm da yana kokarin mene ya samu relief akan damuwarsa shan gigi laifi ce kwankwadon wani laifi abin nan gwiwi laifi ne sai ga in ya gama kuma cikin damuwa ko dai ya tashi da bacci kasala ko zai mata shi amai a gado ya fitsari a gado duk waɗanda sai ga damuwa ce kawai a cikin waɗannan abubuwa din so zunubi duk inda yake jama'a shu'umin al'amari shi yasa annabi ya ce mene ya lissafo nawa guda uku duka masu sanyi wanda kuma daga sama suke saukowa cewa Allah ya amfani da su ya wanke zunuban gaba ɗaya da take tare da shi Allah samu dace wannan shine hadisi na farko da malaika mana wanda shine hadisi wanda yake kanta da mu du'a istifta tun da ya tabbata annabi ke nuna wannan addu'a bayan ya kabar harama kuma Abu Huraira ya gano haka ne sakamakon mene tun da bai ji ba amma ce ar'aitaka sukutaka baina takbir kira ma taqulu Abu Huraira ya gane annabi na magana ta yaya tun da bai san zuciyar manzon Allah ba ta hanyar motsawar gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ina magana in ba in kana da gemu dole za a ga motsin sa haka misali ina fatan fahimci wani abu ta kai gano wani abu to annabi ya tambaya annabi annabi ya masa ga abin da ke faɗa don haka wannan addu'a ta ga cikin sunnoni na sallah ina fatan fahimta wanda bai kamata musu musulmi ya wasa da su ba in ka zo karanta kuma kun ji abin da ke dauke da shi na alkhairi a cikin addu'o'i din kun ga na farko mutum na farko yake cewa Allah ka nisantar da ni tsakanina da sama tsakanina da zunubai ne kamar da kare sa tsakanin ina gabas da yamma to me wannan yake nufi kenan ba in baina baina baina khadaya ka nisanta tsakana da laifuka na abinda malamai suka ce wannan karatun da yake abinda ake nufi shine manzon Allah yana nufin ne cewa idan an kaddara zakai zai zunubi din to Allah ka sa shamaki kada zunubin ya faru a gare ta addu'a ce idan kuma har ga ya faru ne to ya Allah madaukakin sarki ka yafe ka share laifin gaba daya ta yadda sama da ƙasa ba sa gabas da ba sa haduwa to ni ma kakka hada ni da sakamakon wannan zurbi da nayi yau na fatan fahimta abinda malik ke cewa muhammad ibn al-arab itobi ke cewa summa innal khataya in kana yuradu biha lahiqa laifuka da annabi ke cewa Allah ya nisan ta tsakanin shi da shi din nan dan ya kasance annabin masu zuwa ne fa ma'ana in qaddara li dhanbun fa ba'id baini wa bainahu idan an kaddara mun zubi Allah ka sa ta zara kaina da shi wa in kana yuradu bihi as-sabiqa idan kuma ana nufin laifukan da mutai gabata ne suka yi gabata a gare shi fa ma'anahu al-mahwal gufran abinda ake nufi a nan wajen shine Allah ka yafe sannan kuma ka share wa yuqalu al-muradu bil muba'adati mahwa ma hasala minha wal ismatu amma sa'ati minha abinda ake nufi wasu kace abinda ake nufi da Allahun ba'id bayna baina khadaya shine ana nufin Allah ya share laifukan da suka gabata wal ismatu amma sa'ati minha sannan kuma Allah ya kare mutum daga abubuwan da su zo na wannan zirbi nan gaba ina fatan fahimta Allah samu dace domin fahimci wannan hadisi yana da fa'idoji da yawa wani za mu tsallaka wajen malam ibn malam Muhammad Allah ya karanta mana malam ce al-mas'alatu thalitha fi fawaidi mas'ala ta uku game da fa'idojin hadisi na farko ce min ha daga cikin fa'ida ta farko istibabu dhikr wa du'a bayna takbiri an so yin zikiri da addu'o'i tsakanin kabbara wal qira'a da kuma qira'a sai ce fi salati a cikin sallah abin da sace an so zikiri da addu'a saboda ai wasu a cikin du'a istai din wasu ga mujarrin zikirori ne amma wannan kuma zaka ji addu'a ce kana roƙon Allah ya maka wani abu ne sai malam ki tawfihi khilafun game da wannan matsalar cewa musabi ne a faɗa ka din akwai sabani sai a til kalamu alai fil mas'alati taliya bayanai za su akan ita wannan matsala bai zuwa insha Allah ta'ala shine abin da muka ishara kan cewa wasu na ganin ba mustahabi bane wa minha daga cikin fa'idojin wannan hadisi zamu kada shi shine jawazud du'a fi salati halassin yin addu'a a cikin sallah bima laysa fil qur'an da abin da yake ba qur'ani bane khilafa lil hanafiya sabanin hanafawa kun gane matsalar yanzu ya halasta in na tashi addu'a in dauki yan hanafiya suna ga idan ka zo addu'a cikin sallah sai dai ka kalli wata aya da take ta addu'a cikin sallah sai kai kawai me kenan rabbana atina fid dunya wa fil akhirati kaga wannan aya ce qur'ani ko rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana aya ce alqur'ani suka ce to sai dai fa haka saboda ai qur'ani annabi ya ce abin da ke tabbata la yaslu fiha kalam shay'un min kalamin nas ba wani abu cikin maganganun mutane da ke iya halarsa a ciki ina fatan fahimta so sai shi abin da annabi ke nufi shi ne firan mu ta yau da gobe ba ta cancanta ita a cikin sallah ba ya wane ya nauka so masa rayo ai ta tashi da muka je sundu kaza da kaza karka ga wannan shekun min kalamin nasi ne bai da alaka da sallah din to shine annabi ce irin wannan bai dace da sallah ba kwata kwata to su sai ka fadar abun har addu'o'i da zikiri kuma wanda ba a cikin qur'ani kai sai shi ma ya shigo ciki ina fatan fahimta sai suna gan cewa ba dama sai dai ka dauko aya rabbana atina rabbana hab lana min azwajina rabbana sai su ne zakai kawai amma sai malam al'adu yake cewa wannan hadisi hujja ne akan cewa za ka yin addu'a cikin a cikin sallah da lafazin da yake ba ma ƙur'ani ba ne ya cinka ko ko bai cinka ba ya dace saboda ai wannan ba wannan allahun ba'id bayni wa bayna kharaya ana take ƙur'ani ina fatan fahimta addu'a ce manzon Allah ya ta da larabci Allah ka sai shamaki tsakanin lifuka na kamar da kasa tsakanin sama da kasa Allah kai kaza kai kaza za ka yi halarsa in fact ba ma wannan ba kawai kai kankin za ka iya shirya addu'a a ɗaya daga cin zantukan malamai da kuma yana ƙarfi sosai ka yi addu'a cikin sallah ɗin ba wanda aka zama alma'asur daga manzan Allah ba ma kawai kana da wata buƙata ka yi kyakkyawan larabcinka za ka yi a cikin sujuda za ka yi ka gama tahiya kafin kai salma kai addu'o'inka a ciki saboda annabi ya ga suna addu'o'i ce watan annabi ya wuce sai ga wani sahabi yana zaune yana sallah yana addu'a ina fatan fahimta yayi addu'o'i sai annabi ya ce da shi wannan ya ce da sabai wannan mutum da ke addu'a kun ga addu'a da sunan Allah a'azam kaga shi ya shiri addu'a da kanshi amma annabi ya tabbatar da ita ne dai kawai da haka maganar wani ba ta so ba wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce dan mas'udin ba na mata yana sallah albarakacin sala yana addu'a yana sallah a cikin sallah sai daga hannu yana addu'a ina fata mace ce annabi yace kwarai ka roka nan ne wajen da za a amsa maka so in dai addu'a ce da lafuzan da suka ba saba shari'a ba a cikin sallah ba kuskure bane daidai ne an gayyace din insha Allah ta'ala Allah samu dace to malam sai ke cewa malam cewa minha fa'ida ta uku shine ma qila inna hadha du'a sadara minhu salat ala sabilin mubalaga wannan addu'a suka ce ta zo ne daga manzon Allah sallallahu saboda ya nuna kaiwa matuƙa wa izhar fi izhar ubudiyya wajen bayyanar da bauta shiga Allah madaukakin sarki wakilo suka ce kuma qalahu ala sabilit ta'alimi li ummatihi annabi ya faɗa ka ne saboda ya karanta da al'ummarsa cewa su ringa yi magana bi kenan wa uturi da bi kaunihi law arada zalika la jahara bihi sai wasu ka ce a wannan magana ta biyu ba haka take ba da annabi yayi ne dan ya karanta da al'ummarsa to ai da ba boye zai ringa yi ba da a fili sai ya karantar da su kenan wa ujiba bi wurudil amri bi zalika fi hadith samrawati inda al-bazzar amma an ba da amsa akan wannan maganar cewa ai umarni ya zo daga manzo cewa idan mutum ya tashi zai sallah ya karanta wannan addu'a a hadisin da aka samu daga samura dan jinduba a wajen bazzar sai dai hadisin da'ifi ne ina fata kun fahimta ala ai halin wanda magana ta farko ta fi zama daidai insha Allah ta'ala cewa annabi yana yin haka ne saboda Allah ce inna fatahana laka fatan wa bina lagafir kama ta qadami dhanbika wa ma ta akhara zaka shi bai da wannan zinuba amma yake wannan addu'a din shi ne sai aka ce to yana da yana cewa fa shi bawan Allah ne ina fatan fahimta kuma sunan da Allah ya kira shi da yawa kina shi alqur'ani sannan kuma wata hikimar da nake iya fahimta za ta iya faruwa a nan wajen shi da abinda malamai suke cewa sayyu'atul abrari ko hasanatul mujrimina ko mai kama da haka ma'ana mutanen da suka kai matuƙa wajen biya ga Allah madaukakin sarki abinda zai iya zama laifi a wajen su wani in sha ga bajinta ce ma Allah sa kun fahimta sannan akwai mataki da mutum ke kai kamar shi manzon Allah sallallahu alaihi akwai mataki na godiya ga Allah madaukakin sarki bisa ni'imomin da ya masa ina fata kun fahimta so irin wayannan zaka manzon Allah neman gafara tare da babu zunubi amma me yasa yake warko gafarorin ya saboda ta yi a samu wani kusuri wajen ya iya godiya ga abin da Allah masa da ni'ima Allah sabuna bauta suna fahimta shine in Allah maka ni'ima ya zama wajibi ka gode masa to wace godin za ta taimaka fa'a da ni'imar da ya maka ina fatan fahimta shi yasa manzon Allah yake roƙon gafara ko da abin bai zama zunubi ba to sai zama usuri din zama laifi ne a gare shi din shi yasa yake wannan shi yasa da yake sallah haka fa ta kumbura ai ta ce ya rasulullahi me yasa zaka matsa kanka ashe ba Allah ce ya gafarta maka zunubi bai maka kaza maka kaza sai ce kwarai kuwa amma ba kya tanin ya kamata na bawa mai godiya ga Allah madaukakin sarki ina fatan fahimta Allah samu dace kullun da nakan jawo kaina ne sai irin wannan in muka zo karatu irin wannan abun nakan ce mutum musulmi ya kamata ya ringa karanta ya ringa karanta mene ni'imomin da Allah masa ringa identifying din su kana rawa mutan kana musulmi kullun shedan ya riga ya sa mana wani burki baka ga ni'imar da Allah ya maka duk mutane ba sa kallon ni'imar da Allah ya musu Allah ya maka lafiya Allah ya maka mene idanu yayi maka kaza maka kaza amma wai yanzu kai abin da kake kallo alhaji wanda yake hawa manyan manyan motoci wanda yake sa manya-manyan shaddoji wanda yake da kuɗi kaza akan kai ba ga neman da Allah madaukakin sarki ya maka yaushe irin wannan mutumin zai gode wa Allah madaukakin sarki kuna fahimta ta me yasa ba za mu gode wa Allah cikin yawan da ya mana ba to ka iya gano ni'imar tukuna shine mataki na farko na mene na ka gode wa Allah madaukakin sarki kuma wajibi ne ka fahimci ni'ima kuma wajibi ne ka gode wa Allah madaukakin sarki a matakin da ya kamata shi sa kaga manzon Allah yake bada kanshi bautar Allah yayi kaza yayi kaza yayi kaza saboda mene ya isar da cikakke gode da Allah ya kamata yayi wa Allah madaukakin sarki annabi nuhu alaihi salatu wasalam Allah ya ba masa mene cewa innahu kana abdan shakuran ba ne mai yawan godiya haka Allah faɗa annabi Dawud shi ma ko wa qalilul imalu al rauda shukran wa qalilul min ibadiya ash-shakur iyalan annabi Dawud ku dage da aiki imalu ala Dawud shukuran ku yi aiki ku na gode ku ubangiji dai ba ku wannan ni'ima din Allah ce wa qalilu min ibadi shakur kadan ne suke godiya a cikin bayina dama shaydan tun farko ya dauki alƙawari gaban Allah la'atiyannahum an aymanihim an shama'ilihim yace kab yace kuma wala tajidu aktsarahum shakir yace kuma zan iyayi nan shaydan kenan zai iyayin sa ya fito ta gaba ta mata ko ina ya hana mutane bin Allah mulkin kai ce kuma zan yace zai iyayin sa ya hana mutane godiya Allah madaukakin sarki ina fatan fahimci wannan abu don haka yana da kyau mutane su iya fahimtar ni'imomin da Allah ya masu dukkan munan da muke zaune muna da imamin da Allah ya mana wanda ya kasu kadai in suka kakalla za su ga ƙara maka imani za su ƙara maka godiya za su ƙara maka kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya ƙara maka to amma kaga mutane ba sa kallo wani abu kullum mutane kawai ni'ima wasu ke kallo kullo da kyau da yawan mu ni'imar wasu muke kallo ko ba ka bane ba wane ya zama dan majalisa ai to shikenan ai dama kudin haram ne halacin kai yake ma sai ga hasada ta yawa saboda mutane ba sa kallon tasin imar hasada bala'i ta mana yawa da mugunta a zuka cikin musulmi society na musulmi ba mugunta hasada kyashi saboda mutane ba sa kallon tasin imomu ba mai kallon nashi nima din ina fata an fahimci wani abu wanda wajibi ne kalla mu gode Allah madaukakin sarki shi sa manzo Allah da ya kama ya kasance mai godiya ga Allah kurubin da Allah ɗaukaka shi kullun ƙara daraja manzo Allah ke ikon Allah ba ku ganin abinda manzo Allah sallallahu alaihi faɗa wa Abu Jahl sanda Abu Jahl yake ce da manzo Allah muzammaman Abu Lahab kai hmm yace yace Abubakar baka ganin yadda Allah ya bani yake bani kariya ni sunana Muhammadu su kuma sun je suna zaki muzammamu ko ba haka bane sunana muhammadu su suna zage mene muzammamin abaina wa qawluhu abaina kaza kaza ko ba haka ba sun je suna zage ni kuma muhammadi ne shi sa kullu da duniya take kullun tsokal kori ake a tsokali manzon Allah a zage manzon Allah bata shi amma wannan ba abin da yake ikon Allah sai ƙara manzon Allah gaba sai ƙara fito da manzon Allah kun ga wallahi ni da daga bana irin ƙaurar da na ƙara samu ta manzon Allah ma fiye da wasu shekaru gaba na ƙara gane manzan Allah ba abin wasa ba ne mu fara tun daga gida wanda suke da musulunci guru abin da Allah al-abjabbar guru irin wulaƙanta shi da Allah ya taɓo mai daraja ina fatan fahimta kai in ba bala'i ba tsakanin da Allah ga fanka ga AC a ce mutum ga zufa abin ya zama musifa kuma ga hankace ɗaya ya jike wannan ana ta shafa kamar wani dodo sai zurzur yake kalle da haka kamar wani ɓarawo ina fatan fahimta kuma ba mala'iku ne suka sashi a gawa kawai wasu mutane ne wasu matasa ne ya ma girme su kawai tambaya ce ina abin yake ina fatan fahimta ka duba da Allah ya wulakanta shi washe gari zuciya ya tuba ya ƙara ce ya tuba gobe kuma ya ci ranar gobe ɗan sanda sun carfi da shi ya tafi da shi wannan wulakancin duniya ke nafa a jiyar lahira ba fa saboda ya taɓa manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama to ka duba tun ta banga su Salman Rushdie wasu ka fara taɓa manzan Allah tun can bayan 90s kenan ko 80s lokacin wata ina Salman Rushdie yake bai isa yawa a duniya ba fa bai isa je ko da garinsa lafiya je ce ni ne salmanu ce ga na yau bai isa ba sai dai ɓoye-ɓoye wala sai dai shiga tana a ɓoye ya canza kamanan ya sa gimu da can ya aske sai dai wani dabarun a rayuwa kuma gaskiya ne ko muka gan shi za mu kashe shi ita ce magana kawai ina fatan fanci wannan abin to ka ɗauka haka duka waɗannan da suke zuwa suna taɓa manzan Allah sallallahu alaihi Denmark da suka yi wannan katunan manzan Allah sallallahu alaihi da ƙasar Norway da suwaye da suke taɓa manzan Allah suna sha ne suna shiga cikin masifa ne to haka wannan mai sahara fota ne zo taɓa manzan Allah sallallahu alaihi in ban da wulaƙanci wannan arnan banza za ka zo ka kwatanta ko da arni arni duk ɗaya ne dama manzan Allah wuce aka kwatanta shi da ɗan iska fa sallallahu alaihi wasallam ya wuce a ce za a kwatanta shi da wani arne dan iska ko musulmi ne ba za a kwatanta manzon Allah da wani musulmi ba ina fatan fahimta wani musulmi mutumin kirki ka ce ai irin manzon Allah ne baka isa ba balantana arne so wulakanci ne to duk suna nufin wai su har da duniya ne si kaza si kaza ko ko su bar da kimar manzon Allah saboda addini zo da shi ya faɗo ko ai aikin banza suke tunda kullun ƙara sa bincike suke mutane ba sa bincike ka je ka bincike ƙasar America ƙasar Faransa musamman Faransa bala'in da ke fuskanta shine na na tururuwa zuwa gidan addinin musulunci da ake yi kullun dunguma ake rututu ana shiga addinin musulunci kuma sakamakon mene sakamakon sun taɓa dangata gata da sun zama ta abin da wani malamin ka taba sai su a wuce ma ba a san an yi ba da a ce zakir na tsaka zaga ai wani wani zama bai zama san taba zakir na kin ba ko fauzan al fauzan bawan Allah yana cin masallaci na ta zikiri ba a sani ba amma kana taba manzon Allah sai ka duniya ta dauka sallallahu alaihi wasallam shi yasa wannan sai lidin zuwa ga mene bincike da haka yanzu har sun kai sun concluding cewa babu shakka barazana farko a duniya shi ne musulunci barazanar farko a duniya shine musulunci domin musulunci yanzu yana ta dannowa yana ta dannawa sun ce akwai yarba dole dole fa zai danna kowa a duniya akwai yarba haka dole dole zai danne duk wani tsari da ba shi ba zai danne shi a duniya haka din da haka suke ta wannan su kirkiro wannan su kirkiro wannan in suka bullo tana sai Allah bullo masa can in sun bullo tana sai Allah bullo can wajen saboda shi ke da mu da mu da su gaba da danna shi ne kuma Allah ce ala ya alaman khalaqa wawal izkaru innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan wa yamkuruna wa yamkuru Allah wala khairul makirina yukhadi'una Allah o khadi'uhum haka suke si makirci sai Allah warwar makircin ya kulla masa abin da ba sa tsammani ina fatan fahimta don haka manzon Allah sallallahu alaihi ya wuce abun wasa mu musulmi wala kuma wajibi ne mu kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne mu bashi kariya da dukkan abin da za mu iya mu ba manzan Allah kariya da bakinmu mu ba manzan Allah kariya da dukiyarmu sanin ba manzan Allah kariya kuma da tukubbanmu da bindigoginmu Allah ya ba mu wannan shine abin da ke kan dukkan wani musulmi akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan fahimta manzan Allah ya wuce wani daga tsokalarsa kaka ce to ai malam tunda kun ce Allah na bashi kariya ai da mu Allah ke karewa din ai wannan tsokalar da ake da firgin suke shi kokarin da musulmi ke su ce ba su yadda ba su rutu shine ke firgita sun ayi inda za su yi zagin kowa ya shiru ai kaga da ba a bashi kariya ba kenan a dole kowa ya tashi iyayensa ina fatan fahimta mu tusa kanmu mu tusa ayyukan kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin jama'a kaunar manzon Allah shine alama kana kaunar Allah ina fatan fahimci wannan abu Allah dai samu dace to kuma a tarihin duniya an taba mutum irin manzon Allah ne wani mutum ne aka yi manzon Allah duniya kam su ma suna faɗa turawa ina fatan fahimta mai wani lokacin mun cika rogo na zamu zo mun zo ko lacca kan tarihin manzon Allah ko lokaci zamu zo mu kawo maku references da maganganun manyan arnan duniya yadda suke bayanin irin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurguje abin da ya fi tunawa shine abinda malam Nasir Quran ya kawo a cikin littafin sa Tarbiyatul Aulad mitin akai a masa ɗinkin duniya cewa duniya ta rikice ya za a da ita wanda ya ce a sassauta wanda ya ce a kawo abinci wanda ya ce magunguna ne babu duk suka gama dirkanin su ce wani ce kai ku za ku je matsalar duniyar nan wanda ya aure ta waya da aka ce waye ce wannan mutumin na larabawa shine da yana na a kashin gida da kofin shayi zai aure dukkan matsalar duniya da ina ba dan fahimta kuma gaskiya ne lalle manzo Allah na aka bashi ta yanzu minti da ta yawa matsalar duniya kuma har yau da baya nan hadisan sana nan dan za a samu wani malamin hadisi faqihi a bashi tun da yawar duniya kaf zai kunkwance ta wallahi ina fatan fahimta so su da kan suke faɗan wannan mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakin su Allah na matsa su suna faɗa ina ita na tuna wani wani efto na fim mai suna bandam aka tambaye shi yaya kake iya juyawa nan da naka kai kafa ka juya da dau sai ce wani mutum ne mai wayo nake kokoya cewa ya ce wannan ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ji bai musulunta fa amma ya ce ya ɗauki tsarin cima irin ta manzan allah ne ya manzan allah ke cin abinci yaushe yake ci ya yake haɗa abincin yaushe yake kwanciya bashi yaushe yake tashi shi ya ce wannan abin da ɗauka kenan ku bincika ku browsing ku gani ina ba dan fahimta so Allah na matsa su ba ai wani mutum irin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ina ba dan fahimta haka dole mu tashi mu kare manzan Allah kun ga yan waƙe waƙe nan da ake yi yana ga cin hanyar kariya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka tashi ka shirya waka mai kyau ta yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yara da mata da kowa an gajin ta tana yawo a gari ina fatan fahimci wannan abu sannan a yi rubutu a fito da waye manzan Allah din Allah ne samu dace kuma su masu wannan Allah ka tozarta su ka wulakanta su duk wanda ya taɓa manzon Allah Allah ka wulakanta shi amma hukuncin duk wanda ya taɓa manzon Allah ba shine mutuwa kawai shine magana shine in ya tuba ya can Allah in shi tuba shi a lahira amma a nan duniya dai hukuncin shi mutuwa dan kada wani shege kokarin cewa eh ba dai shi abin nan ku dauki littafin as-sarimul maslum as-sarimul maslum ala shatimur rasul shekul islam ibn taimiyya littafi guda ya kai girman wannan ko ya ɗara wannan girma a kan wanda ya aibata manzan Allah mai hukuncinsu shi ne ce zararriyar takobi ba wadda take gida ba ta ana kiki a ciro ta a zara za ta zo kawai wanda diya aibata manzan Allah shi ne a gille shi kawai ina ba ta kumfanci wani abu Allah shi kyauta alƙadi a shifa shi ma ta to wani matsala ce littafin a shifa da babuka da ake na babun ridda wallahul musta'an so wannan addu'a manzon Allah yana yin ta ne saboda mene cikakkiyar godiya ga Allah madaukakin sarki da kuma nuna bautarsa ga Allah madaukakin sarki to ya tabbatar da shi bawa ne na Allah madaukakin sarki ko manzon Allah yana jin dadin wannan suna da Allah ya kirkire shi da shi Allah samu dace malaci wa minha daga cikin dai fa'idojin hadisin ma kana alaihi sahabatu radwanullahi alaihim shine irin halin da sabbai suke a kan shi Allah ƙara musu yarda minal muhafazati ala tatabbi ahwalin nabi sallallahu alaihi wasallam na kula da suke wajen bibiyar halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi harakati a dukkan harkokinsa wa sakanati da shirunsa wa israri wa ilanihi da abin da ya sirranta da abin da ya bayyana hatta hafizallahu bihimud dina har Allah ya tsara wannan addini da su ina fatan fahimta wayannan sune sabon manzo Allah in ya zama wannan dan abun ba su kyale ba shiru suke ji yana sallah ba su kyale ba ta za a ce sun ba su ba koyi addini ba shine ma nake cewa to wannan yana mana halayen sabon manzon Allah yana suke ba da kula sosai game da wa manzon Allah duk abin da yi ba wani aure ba su ruto mana ba sannan in su ruto su gabatar da shi ga yan gaba Allah ƙara musu da jama'a kun ga da muka ce kara annabi addini ne wallahi haka kara sabon manzo Allah ki addini akan mu bashi ne Allah ya dora mana mu mutane wallahi walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu abinda Allah ya ce mana kenan duk wani musulmi in dai kai musulmi ba dan iska bane kai to abin da ke kanka kenan Allah ce wal ladina ja'u min ba'di waɗanda za su zo dama Allah bana bayani kan ya gama bayani kan al muhajir da ansar a cikin surar sai ce to amma waɗanda su bayan su aikin da ke kansu ne ya quluna rabbana ghfir lana su rinka cewa ya Allah ka gafarta mana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kuma ka gafarta ƴan uwanmu da suka riga mu da imani dan uwa akwai wanda ce ya riga Abubakar da imani ne akwai wanda ce ya riga Umar da imani ko ya riga Usman ko ya riga Aisha da sauransu dan ƙarshen duniya ina fatan fahimta alladhina sabaquna bil iman Allah gafarta wa suka mu da imani wala taj'al fi qulubina ghillan ya Allah kakkasa mana kulli lil ladina amanu ga masu imani wannan sai Allah ce lil ladina amanu bai ce lil ladina sabaquna ba ba wai ba wai magana sabai wanda suke da imani yan kama ba a daka sa gilli a zuciyarka ba to min babu aula in common mutane yan wanka ba a daka sa gilli a zuciya to babu aula wa'ancan alladina sabaquna bil iman kuna gane balaga da ke cikin wannan aya ko isau kilo to sai na Aisha take cewa da aka zo aka tabo aka zo aka ba Aisha labari cewa ga wasu na aibata Sa'd bin Waqqas suna daga ce oh ikon Allah abu mamaki da mutane Allah ya ce ku roƙa masa gafara ko kun zo kuna zagin su kuma tace akwai mamaki lamarin nan da haka abin da ke kan dukkan musulmi shine ya girmama sabon manzon Allah sannan kuma ya mene ya roƙa masa gafara in ya ga kurakuransu sannan kuma dole ne mutum ya ba su kariya saboda Allah da kanshi madaukakin sarki shi da kanshi ringa ba su kariya cikin alqur'ani ga ayoyin burjik kuma dukkan musulmi idan bai ba sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya ba yana ce munafiki ne shi domin munafikai ne sukan ga zargin sahabban alladhina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'mina fi sadaqat munafikai suka cewa ba suna da katan ciki kaza da kaza a Allah suka da amene qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum qul abillahi wa ayatihi ko wa rasuli kuntum tastahzi'una ko Allah ce mene la ta ta'ziru kar kafartum ba da imanikum ba da imanikum so waɗanda suka ringa aibata sabon manzan Allah da cewa kwadayi kaza da kaza a zaman Allah Allah suka da cewa sun zama kafare ne ma saboda sun izgila sun masa izgilanci wanda kaga yana aibata waɗannan mutanen bai zai ba su kariya ba akan rayuwar shi ko to wannan mutane yana cewa akwai munafiki ko dai munafiki tsantsa ko akwai munafinci tare da shi da haka kara sahabban manzon Allah sallallahu alaihi jama'a yana daga cikin addinin musulunci jama'a yanzu ka kaddara mu ce mu yadda a zubar da sahabban manzon Allah da me zamu yi addini ba fa abin da ya sauran da ya da addini da shi fa in ba sahabban manzon Allah kullu da wannan abun fa domin alwala da muke yi su suka ruwaito idan ka rushe su ina fatan fahimta da me zaka alwala yanzu wannan muna da ta isfitahi ne abu hurairah wato hadisin idan ka rushe shi gaba ɗaya me zaka yi isfitahi ba isfitahi kenan dukkan wannan addinin fa suka ruto in ka rushe su ba za ka yi komai a cikin addini ba in ka ce hadisan aliyu kawai za ka amfani da shi to ƙwara nawa ne ina fatan fahimta sannan ka ce ka rushe sabon manzo Allah in ka rushe hadisin sa fa dole kuma ka rushe Qur'an da suka ruto fa dan su suka ruto ka da haka ba za ka dan haka kullu da kyau na sha ga muku anan duk wanda kai ya fara so mutu musu mutaba ma'awiya ko ai ma'awiya dan abi sufyan ya canza addini ya kawo kaza kuskure ne amma kaza shi yana ganin kaza ya fara ce to duk wanda ka ga ya fara malamai sai su dafe su jawo shi baya kakka kuma idan ya kuma malamai suka ce shine zari'a zai fada ga halaka kenan gobe sai ka ji ya fara mene kuma Usman dan Affan shi ma yayi kaza jibi sai ka ji ya hada banu umayya kaf ya buge gata sai ka ji mene kuma ya kan abubakar da umar citta kuma sai ka ji mene kuma sai ka ji ya da cewa to ai aliyu ya mafi kowa har manzan allah ma ana nan gaba ɗaya sai ka ji ya ce ma to wannan ƙur'an ma ba shi ne ba da ake da shi gaba ɗaya ba ma ƙur'an sai ka ji ya zo har ya allanta da abin nan wannan sarƙa ce haka take haɗa jama'a duk wanda ya fara wannan to ƙarshen da shi ke da jama'a yawan kuna fahimta wani abu don haka ba a yadda a buɗe kafar taɓa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da muka ce duk wani taɓa manzan Allah ƙarshen shi khizun wa bala haka nan waɗanda suka sa kansu wajen taɓa sabon manzan Allah to haka suke kwasa kashin su a nusu ma suke fuskantar wulaƙanci a rayuwa ku je ku kalla cikin ku ba san labarin wani abu hore wanda aka mai suna abu horera ba a nan zaria wani tsagere ne akan tunoran su ne suka fara yada shi'anci a nan tun ana muslim brothers da suka shiga abin nan dan nan tudun wada ne layi labadiya suka fara wannan abin suna wannan shigantaka ta suka yi ta shi'a me faru da ya zama tsaye da ya je Allah ya damke shi da wata cuta amma kasa gane ko cuta ce a Kano ya rasu wallahi abokan shi da suke sai da mashin annan pizza tare da su wajen pakro in wajen me sun wajen ma nan da sabon gari wajen tasha din nan bus stop da suka je dubo shi ni da wanda ke ce wallahi ba za ka yi minti biyar a ɗakin da Abu Hurairah ke ba minti biyar ba za ka yi ba saboda gaba ɗaya ɗakin ɗoye ke ƙoshi ce kawai take daura shiga wajen da ke kuma kullum ce mata ki kaga wane na hana ka fada da sabon nan kakiji na hana ka maganin kakiji yaushe ma wannan ai jarabawa ce yan tuwan jarabawa ce ka zage jarabawa ce kuma Allah ya maka wannan bala'i ko yace skilo ta zama yana kwance ne gadon da yake an mai rami sai dai tsururu yana tsiyayewa yin wallahi tsiyayewa ku je ku bincika ku tsiyayewa yin tsiyayewa haka ne ya mutu a wulakanci ba kalmar shahada sai bala'i zai ji lahirar da ya zagawa annabi sahabbai disam haka aka bada wani wa'a mai shi mai shi wani mai suna wa tal'udi ni ban san jin tal'udi ba san asalin sunan amma tal'udi sunan gari ne ko wani tal'udi shi ma shi fara kawo ya fara yaɗa shi a nan garin nan masallacin alhaji bukar a nan cikin tudun wada na ya fara zama yana abin wanda sun taɓa makabala da malam jafar malam jafar yi wasan kura da shi ya bici-bici da shi ya jefar da shi gefe to bai iya ƙwar'ani shi kuma jafar da shi ƙwar'ani tun na ba ta fahimta to wallah haka wannan mutumin shi ma ku je ku binci tarihi da yi to ai koma ku zage zage ne abinda allah zazzaki ba misali ba a ce yau zazzaki a baron kwashe shara wanda mota in ya shigo sai ya zaɓo da zai shiga ya shigo ana bi ana kakarewa ana wannan ana wuliyu da maka ana wannan yau gashi a kwashe baron kwashe shara wala an ga mutu zarta mala kun mutum zai sai ga mutum na nema sai gashi na nema gude ba kasa ya samu muki a wuya ya sa wannan wishi bai da lafiya yana zuwa kuma sai gashi ya cikin muki dan ana kaga wannan duk yana da cin wulakanci kowa ya fanci kai makarici ne a wulakanci ne to duk wanda ke taba sabon manzon Allah haka zai fuskanci rayuwar shi da wulakanci kamar da muka fara karatu mu shine wasu abubuwa Allah kan mutane ba sa fahimta Allah kan mutun da ima bai gane Allah mai ni'ima me ban san dalilin ke sa haka ba ko jahilci ko rashin nazari ko rashin ne a zuciyar ban san abin da ke fada haka ba haka nan Allah kan jarabci mutum ta mai azaba amma bai san ma ana mai azaban ba ina ba tan fahimta ai ta mai azaba ai ta mai azaba yana nan bai fahimta ba ana masa gina fa gyara amma bai gyarawa ba Allah dai samu dace ala ayi halin wayannan sabon da kuke gani kamar da Imam Ibn Hazm Zahir ke cewa ta ya ba za mu amsu wayannan sabon mai da su bayan Allah shi ya ce ya amshi su ya da su sai kan tunda Allah ke cewa radiyallahu anhum wa radu anhu da Allah ce ya da su sai da shi da yake magana da ni da kai yanzu shekara dubu da suka wuce wayannan su ne Allah ce ya da su kuma sai da shi su ne kuma ya ce wa addalam jannatin tajri tahta al-anharu su ne dai Allah ya ce su suka karka manzan suka karka manzan Allah jihadin Uhud su suka karka manzan Allah Badar su suka karka manzan Allah Hunayn su suka karka manzan Allah mene Khandaq su suka karka shi ina abin nan Khaibar duk inda manzan Allah je kai addini da fafatan su suka karka manzan Allah su aka wannan abin yace ya ba za mu girmama wannan aiki na wannan mutanen ba kuma ko mutane ne ko tsaya guda hankalinku yanzu mutumin da ya maka irin hidima zai zama wulakantacce a wajenka a ce ka tashi baka da ko baka da galihu kowa wani yazo wasu zo su da'a maka su taimaka maka akai har ka kai kwarkwaron karkai ne ba kuma sai a ce to wayannan bar ka sa tsani ai sai dan shege ne kai bar ka sa tsani ka ture su ai ba zai ba duk wanda ya maka san da kake bukata yana bin ka bashin ta kuishi da sakamako akan wannan abu to wani mutane sun wa Allah madaukakin sarki duba Abubakar kudin shi hakan ga iba yana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya musulunta ana wulakanta annabi ya dauka abuka ce nawa ne kudin asiya ya yanta shi hamma inda dama a ce wasu maza yake yanta yake ce yana so na abin nan a bayi ne mata wasu tsofaffi ne ma sai sai sai yanta su abin nan ya kuma ci gaba da ci da su da dukiyarsa za a je jihadi ya taba ɗebo dukiyar shi kaf ya ɗebo kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka zo ka ce wannan mutum mutum banza ne Allah ya kyale ka kai dan waye Umar haka ya ɗebo dukiyar shi ma ya raba ya kawo Usman kuma an ɗebo kuɗi duka kalli wani abun sun ba da kuɗinsa sun ba da jininsa a manzan Allah sun ba da duk abin da ya kamata yau kawai wani kawai sai ya ce a wai ba mutanen kirki ba ne ma ban da bala'i har ma a saurari wannan mutum ma me za ka kawo ga mutane bayan ga bayan cike da ƙur'ani a cike a ƙur'ani bayanan alheransu duk wani kuskure kuma za ka je ka kawo ka ce sun yi kaza sun kaza sai da Allah ya bayani a cikin Qur'ani kuma ya ce ya yafe masu duk abinda mutum zai kawo na tuhuma ga sabai wallahi sai da Allah ya bayani ce to afallahu anhu to me naka kuma in ba dai dan kazalla dan dan karambani bane Allah dai shi kyauta to wannan shine abinda malaki ke cewa wa min harakakin fa'ida mu garo a hadisin ma kana alaihi sahabatu radhiyallahu alaihim halin da sahabbai suka kasance da Allah ƙara masa yarda min muhafazati ala tatabbi ahwalin nabi sallallahu alaihi na kula da suke da shi wajen bibi halayen manzon Allah sallallahu alaihi fi harakati wa sakanati wa israni wa ilanihi a wajen motsinsa da zamansa da boyen shi da filinsa hatta hafizallahu bihim hadha din har sai da Allah ya tsara wannan addini da wayannan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a hannan Najeriya sun kawo mana musulunci wannan sahabbai har kasar kasar afirka ba inda ba je ba ku duba har kasar sin daga naje daga saudiya ka ce za ka je kasar sin kuma ba jirgin sama ba ne a lokacin ba kuma yawon suke ba sirai suna kai addinin musulunci ne na fatan fahimta da aka yi ruwan tsunami ba akwai masallacin da sabi gina ba wanda tsunamin ta ce kowa amma shi ta kyale shi in ka je ka samu kabarkansu ka je ka bincika sahabi wani waye mutu gudanar suka mutu a gida wani sai ka ja ce ya mutu a yarmouk yarmouk in ka je ka samu za ga kabarin sa abu ubaidu wa abu ubaidin na waje kaza wani wani ga kabarin wani kabar in ka je kasar chechenia sai ka samu sahabi wani ga can in ka je kasar abin nan bukhara can rasha afghanistan in ka je har malaysia duka ga kabarkan su ba fa zama suka kace bar mu a ci albarkacin abin da kai ba yawo suka suna kai addini gida gida lungu lungu ba mustapha suba ya kawo asali cewa da suka zo wajen mawara annahari tekun da zai dauke sai kai su kasar america ture ta wannan wajen suka tambayi waɗannan mutane da ƙauyen da ke wajen suka ce bayan wannan tekun kun taɓa da labarin akwai wasu mutane suka ce ba mu da labarin akwai wasu mutane a bayan tekun nan suka ce to ya Allah ka gani ba mu ji labarin wasu ba amma da mun san akwai labarin waɗansu bayan wannan tekun to da mun hau mun bi su har inda suke mun kai masu addinin musulunci wannan shi lakin suka yi kuma ku zan abu mamaki su ba su da teku sosai ba san ruwa ba wani ba bai taɓa gama teku ba amma wallahi ba su gaba jin tsoron tekun nan ba haka suke hawa da katakwaye da mai su tsara su je su je mutane su tallata addinin musulunci zai yanzu a ce wa'annan mutane kuma ba su da kima su ne mutanen banza su ne makiya manzan Allah su ne makiya addinin musulunci is possible wannan abu ba zai yiwuwa ina fatan fahimci wannan abu Allah dai ce mai kyau malice min ha daga cikin fa'idojin wannan hadisi aw fi tafdiyatu annabi bil abai shine ba da fansa ga manzan Allah ga iyaye wal ummahat da iyaye maza da mata wajib tafiyatu ghairihi aidan kamar da ya halasta ka ce manzan Allah fi daka abi wa ummi ko ka ce fi dahu abi wa ummi to ya halasta ma ka ce wani wanda ba shi ba ina fatan fahimta fa laysa khasan bihin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan bai bace manzan Allah kare ba wa fi khilafun akwai dai sabani taqaddamu bayanu fi gairi hadal mahalli wa minha daga cikin fa'idojin da yake ciki malaki ce qala hu ibnu jab inna ma kana da ofisi ta salati maktuba bi hada annabi ya kasance yana bude sallar shafarla da wannan addu'a ne wallahi alamu Allah ne fi san shi li anna salawatul khams domin salloli guda biyar to kaffiru dhunuba wal khataaya su kan suna kankare zinubai da laifuffuka kama qala Allah ta'ala kamar da Allah ke cewa aqimis salawa aqimis salata tarafain nahar ka tsaya da sallah a gefen rana gefen yini wa zulafan min al-layl da wani bangare na cikin dare innal hasanati yudhibuna as-sayyi'ati lallai kyawawan ayyuka suna tafiyar da miyagun ayyuka fa iqamatus salah da ka tsayar da sallah almafaruda wanda suke na farilla ala wajihiya a bisa fuskar da annabi karantar yujibu muba'adatu zunubi yana wajabtar da nisa daga zunubai wa yujibu aidan in qa'aha yana wajabtar da kuma tsaftatuwa daga zunubai din wata dahirwa da wanke su fa inna mithla salawatil khams don misalin salloli guda biyar kamar na harin jari kamar teku ce ko kogi ne mai gudana yuktasalu fi kulla yawmin khamsa marat wanda mutum musulmi ke wanka a cikin kullun so biyar wa yujibu aidan tabrid al hariq alladhi tuskanu bi dhunub idfa'iha sannan wani yin salloli guda biyar yana wajabtar da sanyaya konuwa na zinubi da ake da su da kuma kashe makuna ta zinubi din malin ce a kharjar dabarani min hadis bin mas'udin radiyallahu anhu imam dabarani fitar da hadisi daga ruwaya abla da masu da Allah ƙara masa yadda marfuwa ne ya danganta zuwa ga manzon Allah cewa tahtariquna hatta idza sallaitumul fajra kuna konewa sakamakon zinubai sai kun yi sallar asuba ga sal ga salata sai sallata wanke zinuban summa tahtariquna sannan ku kone sakamakon zinuban ku hatta idza sallaitumuz zuhura idan kun sallar azza ga salata sai ta wanke wannan laifin summa tahtariquna ta hatariquna sai ku ringa kuna hatta idza sallaitumul asara ga salata an koyi sallar asar sai ta wanke zunuban so ba ta tarquna ta tarquna fa idza har inda manzo Allah ce fa idza sallaitumul isha ga salata idan kuka yi sallar isha sai zama ta wanke dukkan zunuban ina fata mutane sun fahimta abinda malam ke nufi wa'annan ibadu da muke suna zama kafara da menene wankiya ga zaman a kamar da mun kanta a musulmi din cewa tsakanin wannan sallah da wannan sallah suna zama mene kafara ga zunubin mutum kai ma mun da muke cewa idan mutum yayi alwala daga gidansa zai fito masallaci to alwala za ta wanke mene wannan zunubin nashi gaba daya sai annabi yake cewa sai zama tsakanin tahowarsa zuwa masallaci da kuma yin sallarsa sai zama ƙari na fulani a gare shi kun fahimci abun sanda ka zo alwala annabi ya ce dukkan zunubanka za su fita daga cikin gabanka in ka wanke fuska su fita in ka wanke su fita to sanda ka fito zuwa masallaci ka kamanta cewa duk wani taku da za ka yi Allah zai daga darajarka sannan kuma za a kankare maka laifukanka to tun already a wajen alwala an wanke wannan zunuba sai zama tafiyar ka zuwa masallaci ƙari ne akan darajarka to ita sallah kuma ita kankaran kanta to tana zama kafara na zubar da kai kafin wadda ka baro sallah din to can kai Allah ka taso ka to kuma ka zo kai sallah sai ga wato fes mutum zai fita cikin wannan abin jama'a na fatan kun ci wannan abin Allah samu dace amma wannan ko muna fatan bi cewa kada wanda ya dauki wannan kuma zama ba murji'a shi kuma domin wannan zahirin wayannan nasoshi din sun rudu waɗansu sai mutum ya ce maka wai shi yana ma ban Allah ba shi ne akwai mutumin da wani ban labari cewa waɗan ta'adda ne ya je mai wa'azi wani babban mutum ne ya mai wa'azi yau babban mutum wa'azi cewa da abu kaza ku da kuke yi anya akwai matsala fa sai ce a kamar ya akwai matsala sai ce to ka sa ayi kaza ka sa ayi kaza sai ce a na ce istighfar Ya ce to kamar ya ce to ai an ce duk abin da kin kace astaghfirullah shikenan an wanke wannan abin kuma abubuwan da ya sa aka yi fa akwai matsaloli fa har da zargin kashe-kashen kai fa amma watan da ya ce astagfirullah wasu malamai sun ga mai sai ce sai ya mutu ai cewa astagfirullah sai ce dakata kai dakata dama irin ku malaman zamani an ba mu labari za ku zo amma mu manyan malaman gaskiya sun gaya mana to kaga akwai wasu malaman da ke karho wani mutane wani lifin kai kenan ina fatan fahimta wannan ba garanti bane cewa dan an ga wannan cewa eh amma shin abin da kai ya ansu wajen ubangiji har da za a maka wani abubuwan tukuna ba ka da wani tabbaci din kuma alama cewa shi shi Allah na gafata maka shi ne kana nisanta laifuka din amma kana laifuka din kuma kana ƙara tsindumo a cikin su to alama Allah bai istighfarin ka ba kenan ina fata mun fahimci wannan abun Allah samu dace to malam ke cewa wannan da su ne hadisan da malaika akan wannan waje insha Allah ta'ala sai malaki fi ba to masha Allah mas'alatu rabi'a fi ba al-ikhtilaf hal fi du'a al-istiftahi mas'ala ta hudu bayan ga kawo fa'idojin kenan game da bayanin malamai game da mene hukuncin du'a al-istiftahi ina fatan fahimta to tunda ana lama lokaci ya kure za mu ja birki anan waje insha Allah don wata magana ce sabuwa mai zaman kanta insha Allah Allah kan mu gobe sai mu tashi bayanin hukuncinta da nau'o'inta da shin ita da wasu ta tana kan liman ne har da banda mamu koko tana kan mamu tana kan liman shi ma tana kan liman tana kan mamu ina fata an fahimci wannan abu shin za ka yin guda ɗaya ne ko ko duka za ka haɗa guda biyu ku kai a lokaci ɗaya da dai sauransu dai wanda yana ga cin abu za mu tattauran Allah kai mu gobe insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada akwai mai tambaya ne amin wa iyak na'am wannan ya abbara daga inda mutum yake bar wani aikin shi taso zo ne kana ofis ɗinka ku ba wai sai gidan kamar gidan da iyalanka suke ci ba kana ofishinka ka sauko daga ofis ka je masallaci yana da kyau wannan kuma wannan maganta ka tana da kyau sosai saboda da yawa manyan da muke da su a ƙasar nan za ga mutum yadda duba ce zai a can ɗan lungu haka akwai masallaci a ministry ɗin ko kuma farasat ɗin amma ba zai sauko je masalla jami'i ba sai dai ɗan shiga ai Allah akwai wanda aka je ma aka tambaye shi ina ne gabas wai fata na ina ne ma gabas din ana wajen shi kuma ba fitowa sallah yake ba to yanzu kuma ana tambaye shi ina ne gabas din ma yana tambaya ina ne shi ma ina ne take a cikin masallaci ka kenan bai sallan ma kenan ko kuma sai ya koma gida yake gangame ne ta fulani ko ba haka ba to gaskiya ne wannan yana ya kamata a ce mutane sun faɗaka akan wannan abun shi wannan falalar ba sai daga gida ba a'a daga ofis ɗin kan kasa ko za ka samu wannan lada daga rumfar kasuwa ka kulle ai wannan ma shi ne zai samun lada ma saboda nake zo na gida da kila shi da yaran sai na ta wasa ka wancan fa yana wani muhimmin lamari da gatse shi ya tafi wajen wancan abu insha Allah ta'ala Allah ya samu dace shikenan to abin da fada dai Allah ka ba mu lada kurakure da buka kuma Allah ka yafe mana اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a bari mata sun ce da Allah